أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin riyadu salihin min kalamin sayyidin mursalin nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yau muna goma ga watan safar hijira mazala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha bakwai ga watan tara miladiya na da 2021 sati da ya gabata muhara babi kan babi na goma sha hudu fadan malam da ya ce babu likiti salifin ba'a mun karanci aya guda biyu cikin wannan babi yadda malam ya buɗe wannan babi da su قال المؤلف رحمه الله قال الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وكتشوانا أنا تيمس حروف المقطعة حرف باني واندا وكتشكين حرف الهجائية ني سيدي باب وتتكميم ما أنا شسام الله صلى الله عليه وسلم بكسر أصلا مغالب أنا شاء الله أعلم بمراده بذلك babban manufa ga wannan bude irin wannan surori da wannan harfa na nuni a bisa girman alkur'ani mai girma daga da cewa gagara misali ne allah maɗaukaki yawa mutane da aljanu ta haddi gagar misalin su kawo kwatamcin wannan alkur'ani aya goma kai har aya guda an kasa kawo طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى زال صلى الله عليه وسلم بمسبت بابا القرآن دومن كسامو صيا كسامو وحلا كسامو إشن داتي ودع الجنة وقال تعالى ألا مدوككينا تشوى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ألا نانهم da sauƙi a bisa abin da ya farlanta muku na ibadodi wala yuridu bikum al-usr wa bayyanihin ku da tsanani da wahala akan abin da Allah ya shar'anta duk abin da Allah madaukake shar'antawa bayi to ya shar'anta musu ne cikin sauki za mu tashi akan hadisi na farko cikin wannan babi hadisin Aisha radiyallahu anha قال المؤلف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أن سامونا حديث لدى عائشة أم المؤمنين ودير الله تقارب تبتا أقريتا تتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أزاء الله والنصير يا الله تأمون شيء سقارة تبتا أقريش ياشي غوجنتا وعندها امرأة أورنتا قوة مچي kala man hadhihi wannan kuma wace ce ya da kyau mutum lokacin da zai je wajen iyalan shega wasu wanda ba sani ba ya yi tambaya ya yi bincike ba lahi ba ne babu ta'arifa ma'arifa kala ta hadhihi fulanatu wannan wance ce tazkuru min salatiha aisha radiyallahu anha sai ta fara bayani tana gayawa manzala sallallahu alaihi wasallama yadda wannan mace take kokari take jajircewa a sassan lullun qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma saurara a dakata alaikum bima tuttiquna ku yi ruku akan ku wajibi ne ku yi ruku abinda abinda za ku iya kar ku huce gona da iri abinda shari'a ba ta ce ku yi ba inda ta tsaida ku ku tsaya kada ku huce gona da iri domin wata rana kasawa za ku yi fa wallahi ina rantsuwa da Allah in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yamallu Allah hatta tamallu Allah bai ya kosawa ya kauda kai da abin da kuke har sai ku kun gashi kun kosa wa kana ahabbu din ilayhi ma da wa sahibu alayhi kuma mafi soyuwar bauta ko addini wajen Allah maɗaukaki shi ne abin da ma'abucin shi ya dawama a kan shi ko da kaɗan ne ana so idan shi yasa na daga sunan manzala sallallahu alaihi sallama idan ya fara abu baya bar shi kakkaɗau abu rigi-rigi da yawa kuma ka kasa misali mutum kai ɗau alwashi ya fara shi duk cikin dare sai ya raka a hamsin ko arba'in ko talatin ci kullum ya ɗorawa kan shi wannan sai ya yi wannan salloli ba zai iya ba ƙalawa ma mutabbakun alai wannan hadisi imamul bukhari da muslim suka fitar da shi wa ma kalimatun nahi wa zajar kalma ce wadda take karantar da mu hani da tsawatarwa a bisa wani abu wa ma'ana la ya marlullahu ma'ana cewa Allah bai ya kosawa ai la ya ƙafaru tsawabaru an kum waje za a amalikum Allah bai ya yanke ladan ayyukanku da kuka yi bai ya yanke muku lada akan ayyukan da kuka yi wa yi wa aminukum mu'amalatul mal bai ya muku ma'amala ta ma'amalar da wanda ya kosa da wani abu hatta ta mallu har sai ku in kun kosa ba ta turku ku bar wannan bauta da kuke domin ka ɗauka da yawa wata rana gajiya za ka yi abin sai ya dame ka a wannan allah maɗaukaki sai yanke ma lada a kan wannan fayan bagai lakum an ta'khudhu ma tutiqun ad-dawamu alayhi ya kamata a gare ku kanku cewa ku yi ruko da abin da za ku iya kuma ku dawwama a kan shi liyaduma thawabuhu lakum domin ladan Allah madaukaki ya dawwama a kan ku wa fadluhu da falalashi alaikum a kan na wannan hadisi na karantar da mu daidaituwa a kan kowane ka yi abin da za ka iya kakkaɗau abin da za ka wuce gona da iri a kan shi وعن أنس رضي الله عنه قال أنسى مونا حديث لغا أنس دم مالك وان يرضى الله تقال ثبتا أدريش قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم wasu mutane guda rahab daga uku zuwa tara ana ce musu rahab wata ‘yar tawaga daga cikin sahabban mazala sallallahu alaihi wasallama su guda uku suka zo gidaddajin matan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa'aluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam suna tambayar ibadar da mazan Allah sallallahu alaihi wasallama wadda yake yi a boye wadda ba a cikin masallaci bane ba ne ba ba a waje ba ne ba ko kuma ba a cikin taro ba ne ba abinda yake banta da shi wanda ba wanda ya san shi sai iyalan gidan shi sai kuma masu mai hidima in ba haka ba ba za su tambayi ba abinda ya zama to zahiri ne wanda ake yau da gobe a cikin jama'a falamma akhbaru ka annahum taqalluha lokacin da matan manzala sallallahu alaihi wasallama suka ba su labari game da irin nau'in ibada da manzala sallallahu alaihi wasallama yake yi ka annahum taqalluha sai suka dauke ta kamar wannan abu bai isa ba su a ganin su tunda wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne Allah ya gafarta mai abin da ya gabata na zunubin shi da abin da zai baya kenan su menene bar su jajirce su dage su dada akan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake to sai dai kuma wannan sai suka kuskurewa dacewa domin dacewa na daga cikin abin da Allah ya umarni da mazu sallallahu alaihi wasallam san kokarin aikata alkhairi da ibada da karkashi da nadadi da nishadi ya dauke su suna ganin cewa su dada amsa abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa qalu sai suka ce aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam ina mu ina za mu gama kanmu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara tabbat Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na zunubin shi da abin da zai zo zuwa gaba kuma a ka'ida ce annabawa da manzanni ba ta aikin zunubi da gangan abu ne wanda za su yi ijtihadi da neman dacewa Allah sai kama su da laifi sabanin mu zunubinmu na da gangan ne mun san abu bai dace ba haramun ne mu aikata manzanni da annabawa ba ta saba Allah ta haka saboda darajar manzanci da annabci abu kadan suka kuskure Allah sai kama su da laifi kan mai tsammanin manzala sallallahu alaihi wasallam zai ganganta zunubi da gangan wa ana qala ahaduhum ɗayan su sai ce amma ana fa'usalli laila abada ni dai ha abada ba zan yi barci ba da dare na filoli ne zan yi ta yi in waye gari ina na filoli wa ƙalar akaru waninsu na daban ya ce wa ana a su muddahara wa na'uftir azumi zan dace da shi dare dukkan yini kullum sai na yi azumi ba zahi ba sanyi ba bazara ko dole lokaci zan dawwama akan azumi wa qala al-akhar na ukun yace wa ana a'tazilun nisaa ni kuma zan kauracewa mata ba ni ba alaka da mata fala atazawwaju abadan har abada ba zan yi aure ba zan yi rayuwa ta gabbu in kare in mutu gabbu yanzu wannan mutane uku mai suka yi kowa ya ɗorawa kanshi nauyin da abinda Allah maɗaukaki bai ɗora mashi kuma manuwar shi ta kirkice sai dai mai ya dace ya kaucewa abinda ya zama to dacewa ce manzala sallallahu alaihi sallama da ya shi labarin wa'annan mutane kuma ya san su an gaya musu da wane ne da wane ne da wane da wane da cikin safi abdullahi bin osman bin maz'un kala faja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ilaihim wata ruwaya fa khataba annabi sallallahu alaihi wasallama ala minbar manzala sallallahu alaihi wasallama ya zo musu fa kala sai ce antum alladhina qultum kaza wa kaza ku ne kuka ce kaza da kaza da kaza kuma wannan haka ne duk irin labarin da aka kawo ma iya da kyau ka tabbatar da shi ka tambayi ma abincin labarin wannan Allah madaukaki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin nan ba kowane abu ba za a baka labari wala yayi kaza kawai ka dauka a'a in dai kana da hanyar da zaka tabbatar da abin da wala ya fadi to bu wannan hanyar ka san magana ka akan me zaka gina ta dan saboda kakka dauki jita jita abinda ba haka bane ka yada shi kuma ka kasance kana daga cikin wa'anda za a zarga da ƙarya da tuhuma da kasafi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya so ya tabbatar da su ya ji abin da suka faɗi su ne haka nan ne sai ce antumul ladina qultum kaza wa kaza tabbata sai bala ya rasulullah haka nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu muka ce kaza da kaza da kaza da kaza sai ce musu ama wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum la ama ku saurara wallahi ina rantsuwa da Allah inni la akhshakum lillahi ni na hi ku tsoron Allah madaukaki wa atqakum la na hi ku taqwa Allah madaukaki lakinni asum wa aftir sai dai duk da haka ina azumi kuma ina sha in yi azumi daidai yadda zan yi kuma in bari in sha ruwa in ajiye azumi shi sautarwa a aisha radiyallahu anha take cewa wani lokaci maza Allah sallallahu alaihi wasallam zai kama yin azumi kai ka ce bai sha ruwa ba wani lokaci kuma sai ya bari kai ka ce bai yi azumi ba قال لكن لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد كما إنا صلى إنا بمشي صلوا للنافلة ندرزم تاشي إني نافلوا لي قرقدا أبن دي كما أبدا أبدا بنا hana ido na barci gaba daya kwata-kwata in yi tabauta a ciki a'a wa ta zawajin nisa kuma ina auren mata banna rayuwa gwabdo kamar rage ba an sunnati falaisa minni to dukkan wanda bai yi kwaɗayin sunnata ba to baya daga cikina baya daga al'ummata ta gari ta kwarai nan ba kwata-kwata ba baya daga cikin al'umman manzala sallallahu alaihi wasallam a iya cikinta sai dai baya daga cikin al'umman manzala sallallahu alaihi wasallam ta kwarai domin yayi watsi da wani tafarki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi Amr bin As radiyallahu anhu ya ambata cewa manzo ya goya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin cewa ya dau alwashin yin azumi kodin lokaci zala sallallahu alaihi wasallam ya ce a amma asu ba za ka iya ba innaka la tuti'u ba ka iya ba sai ya umarce shi da yin azumi na kwana uku a cikin kowane wata ya ce amma zala sallallahu alaihi wasallam zan iya yi fiye da haka ya umarce shi da yin azumi na annabi dawud alaihi salam shi ne ya yi azumi yau gobe ya sha ruwa ya yi azumi jibi gata ya sha ruwa allah ya ce mazala sallallahu alaihi wasallam na iya na yi karhin haka ne zan wuce haka ne mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a wannan shi ne mafi alkhairin azumi na nafila ana nan ana nan amr bin as tsufa ya zo ya ga al'amarin nan ba zai iya ba ya ce ina ma a ce na yi ruku da wasu yi maza Allah sallallahu alaihi wasallam zuba ka ga da tsuwa a ce kullum sai ka azumi yau gobe ka sha ruwa ji ba azumi gobe ka sha ruwa alhali ga shi dukkan addini sauƙi ne sai kai ga wani lokaci sai azumi na kwana goma sha biyar ya huta kwana goma sha biyar cikin wata نعم قال المؤلف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال an samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud wanda ya Allah ta kara tabbata a gare shi anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala yace lalle annabi wanda tsira da amince Allah ta kara tabbata a gare shi yace halakal mutanatti'un wa'anda suke wuce gona da iri a game da abin da aka shar'anta musu to sun halaka kala ha talatan sai da ya faɗi wannan magana su uku zala sallallahu alaihi wasallam ya ce halakal mutamatti'una halakal mutamatti'un halakal mutamatti'un mala ya kawo tafsirin mutamatti'un ay المعمقون المشددون في غير موضع التشديد sune wa'anda suke huce gona da iri suke tsanantawa a cikin bagiran da ba wurin tsanani ba inda bai kamata a yi tsanani ba sai su tsananta inda shari'a ba ta tsananta ba sai su tsananta a kan shi kaga wannan ma hadisi ne wanda yake karantar da mu cewa ka a wuce gona da iri kai kisa ta banu isra'il lokacin da wani ya kashe wani daga cikinsu aka yi ta jayayya wane ne a ce wane ne ce ba shi ba ne ba ake ta gardan dami kusan abin ya kai ga za su yaƙi da junansu sai musa alaihissalam ya ce musu ai allah iya umarninku akan cewa ku yanka saniya ku ɗauki wani yanki na saniya wannan ku bugi mamacin wannan idan kuka buge shi zai tashi ya gaya muku ga wanda ya kashe shi mu yahudawa suka yi mai banu isra'ila suka yi bayan ya ce musu inna allaha ya amurkum an tazbahu baqara sai suka fara suka ce na farko dai a tattafi zuna huzuwa zukai musa alaihissalam za ka ɗauke mu masu izgini ka yi ka ce a wai mu ɗauki mu kashe saniya mu bugi mutum da da sauran da wani yankin da ya tashi da wuce da sun miƙa wuya a kan abin da ya umarci su ta shi kenan babu wata mutum sai suka nace da jayayya qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya yanzu da aka ce musu kawai su yanka saniya kawai su yanzu kowace saniya suka yanka shi ke sai suka ce a ka gaya wa ubangijin kai mana bayanin wace saniya ce wannan aka kare suka ci gaba da cewa udu lana rabbaka yubayyin lana ma launuha to wace iri ce baka ce ko ja ce ko fara ce ko abin da ya kama da haka a dukan wannan tsanantawa kai ne ko da ce akai kawai saniya to da ƙarshe abin ya zama ya zame musu tsanani tunda sun tsanantawa kansu nan ba a so abin da shari'a ta ta tsaida mutum ya huce gona da iri a kan shi وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال an samu wani hadisi daga abu huraira wanda yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi wanda tsira ya Allah da amince su ƙara tabbata a gare shi ya ce inna dina yusrun ku sani addinin Allah maɗaukaki wanda ya yi umarni a bauta mushi da shi wanda mummine suke bautawa Allah da shi yusrun abu ne mai sauki wala yushaddadu illa ghalaba kuma ba wanda zai tsananta a cikin addini ya huce gona da iri sai an wayi gari addini ya kasar da shi sai addini ya rinjaye shi shi yasa zaka ga su tare dan sabon shiga sunna ko addini zai ɗauke abin ɗanɗanɗa ya yi ganin kai suwa na ma an ya wannan sunna ta su ta gaskiya ce ko kuma in sabon shiga addini ne ya ganin kai an ya wannan mutanen suna roƙo ku da addini ko da ba ya riƙe ragaga ya yi ka abin da bai dace ba sai tahiya ta yi tahiya sai ka ga ya noke ya kasa yi ma ga abin da suke yi saboda mene saboda ya wuce gona ne ya tsananta kala wadan yushar da dina ahadun cikin watar waya walan yushadda ad-dinu illa ghalaba ba wanda zai tsananta ga addini face sai addini ya ya rinjaye shi ba zai iya ba al'amuran addini fadi gare shi wuce kowanne sai ka yi sai ka wuce gona da iri a ciki mutum baya iya kala fasaddidu tafarki shine ku tahi daidai daidai kada har kada fasaddidu wa qaribu ku kusanto ga abinda akai umarni da shi wa abshiru to kuma in kun yi haka nan ku yi wa junan ku bishara da alkhairi wasta'inu bil ghudwati war rawhati wa shay'in min dulja ku nemi taimako a cikin tahiyar da ayyukanku da ibadarku a cikin jijihi tun da sabko tun da wuri warrauha da marece lokacin da rana ta karkata ta fara sanyi wa shay'in min ad-dulja da wani yanki na ƙarshen dare wannan akwai wani nau'i na isti'ara game da aiki na zahiri wanda mutane suke yi da wanda ya zama to nau'i ne na ibada ba fatake mai hankali shine wanda idan iya da tahiya mai nisa zai fara tahiya da tun da asuba in ya huta ya yi bacci sai zai fara tahiya sai tahiya tun da jijjihi har lokacin da ya ga rana ta fara mai ta fara zahi sai ba ya huta dabba shi ta huta hallau bayan haka nan la'asar ta yi hallau sai fara dare ya yi ya huta sai kusan ƙarshen dare kuma ya tashi lokacin da sun ya ta to a haka nan sai ya je inda yake so ya je a cikin hutu dabba shi ta huta shi a wuce to haka shi ma wanda yake da wanda yake ibada ya kamata ya nace duba lokuta wanda akwai nau'i na hutu a cikin su da rahama قال رواه مسلم وانا حديث امام امام البخاري عفوا يا وفي رواية الله إمام البخاري نادى وترواية دبا مزالة صلى الله عليه وسلم أكيد سددوا وقاربوا واغدوا وردوا سددوا وديديتا ومن داcewa wa qaribu ku kusanto zuwa abinda aka umarce ku waqdu ku yi jijihi wa ruhu kuma daita wa shay'un min ad-duljati da wani yanki na dare a cikin tahiyarku ko ibada alƙasda alƙasda tabbu to manufa manufa da wannan da dacewa da daidaitawa to za ku kai gacci inda kuke so ku shi qawluhu ad-dinu wadan manzana sallallahu alaihi wasallama da yace ad-dinu kinna huwa marfu'un ala ma lam yusam fa'ilu marfu'i ne a bisa abinda ba a ambaci ba fa'ilin shi wanda ya aikata addinu waruya mansuban kuma an ruwaito shi mansu addina kamar ka ce ilzamuddina waruya lan yushadda ad-din ahadun ba wanda zai tsananta addini wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama can chai wa lan yushadda ad-din ko bai kawo ahad kin ba wannan ruwaya sai ta kawo ahad ba wanda zai tsananta ya wuce gona da iri a cikin addini wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama illa ghalabahu ay غلبه الدين سي الدين يا رجاش وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة تركه sai ya gagaru wannan mai tsanantawa game da gwagwarmaya da zai da addini da abin da hanyoyin shi daban-daban kuma menene tsanani yan uwa a cikin addini shine abin da Allah bai umarni ba manzo sallallahu alaihi wasallam bai umarni ba baka ga mutum ya yi riko da abin umarni na Allah da manzo ka ce ya yi tsanani babu zancen tsanani a nan tsanani na a cikin abuce gona da iri a bisa umarni na Allah ko na manzo sallallahu alaihi wasallam shi shi yasa Allah ya sanya wannan al'umma al'umma ce ta tsaka tsaka tsakiya waja'alna wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata haka muka sanya ku al'umma wadda take tsaka tsakiya ita ba ta yi sakaci ba ita kuma ba ta wuce gona da iri ba haka ake so al'amari na rayuwa na addinin mutum ya tsaye a kan haka نعم قال والغدوة سير أول النهار شين تهيا دا متون زي فرقون يني تند ساهي والروحة آخر النهار كرشم يني دا مريتشي كنان سوسي والدلجة آخر الليل كرشم دري وهو استعارة وتمثيل wannan zaurantan zance ne aro ne aka yi na ma'ana wa ma'anahu ista'inu ala ta'ati Allah azza wa jal ku nemi taimako a bisa yi wa Allah mai girma da buwaya da'a bil a'mali da ayyuka fi waqti nashatikum a lokacin nashadin ku da karkashin ku kamar yadda matahi yake kulawa da wannan lokuta ya tashi tahiya a hankali kwanci kuma ku zaɓi lokutan da kuke da nishadi a cikin shi wanda za ku bautawa Allah madaukaki wa faragu qulubikum ku zabi lokacin da ke da zuciyarku ba ta da kumshe da wani kumci da wani abu ko wani tunani ko abin da ya kama da haka bi haithu tastaladuna al'ibadata gwargwadon yadda za ku yi kayan bauta kuna jin daɗin bauta yin wannan bauta yin wannan da kai zamanto ka kai ga matsayin kana wata ibada kana nafila kuma kana ganin ka gaji ka yi kyamar wannan abu sai zamanto mutum ya kosa kuma idan ya kosa Allah shi ma sai ya yanke ladan shi da kosawa mutum akan wannan ibada kala wala tas'amuna kadda ku samu ɗebe kamna da gajiya wa tabluguna maqsudakum ku kai ga munufak kama annal musafir al hadiqa kama yanda mai bulaguro wanda yake da kaifin hankali yasiru fi hadhihi al awqat iya bulaguro ne iya tahiya a cikin wannan lokuta waye starihu huwa wa dabatu ya huta da shi da dabbar shi fi gairi ha a wasan wasu lokuta daban inda mutum zai yi tahiya a tsakiyar rana zahi zai buge shi ya gaji to amma yayi tahiya cikin sanyi sai kaga abin ya zo mai da sauri fa yasulul maqsudu bi gairi ta'abin sai a samu munufa ya kai ga munfa ba tare da wata wahala ba wallahu alam Allah shine mafi sani قال المؤلف رحمه الله وعن انس رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga Anas da Malik wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد wata rana manzala sallallahu alaihi wasallama ya shiga masallacin shi masjidin nabawi masallacin annabi wanda tsilayen Allah da amincin su kara tabbata da shi fa idha hablun mamdudun baina sariyatai sai ga wata igiya an miƙe ta an kulla ta tsakanin gimshikai guda biyu na masallaci fa qala ma hadha al ita ko wannan igiya ta mice ce قالوا هذا حبل لزينب وانا اجي زينب تي رضي الله عنها فإذا فترت تعلقت به تنا تنا في الفلي انت جشي تسامو روني sai ta ratayu sai ta kama wannan igiya ta rike ta ci gaba gane ko saboda la'alla in ta tsaya gengedi zai dauke ta ko ta wadu ko ta sai ta kama wannan igiya faƙalar nabi sallallahu alaihi sallama sai maza Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi ce kulluhu hukunci mu wannan igiya liyusalli ahadukum nashata mutum ya sallaci nashatin shi a lokacin da yake jin nashaɗi da ƙarhi da karkashi ya yi sallah ya yi ibada dama ana nihin ta nafila ba farla ba idan ya samu gajiya ya ji ya gaji iyaye to ya kwanta ya huta kala fa idza fatara falyarqut idan ya samu fatara shine abu abin da muke fassara da fatara rashin kudi ko fatara a larabci shine abin da rashin kokari rashin karkashi da kasala idan ya samu wannan yanayi ya tsinci kanshi a wannan yanayi faliyar kunto ya kwanta ya kuma domin mai yiwa a wannan bauta da yake iya neman gafara Allah sai nemi azaba kuma ya la'anci kanshi bai sani ba inda iya gengedi iya barci iya ibada ko kuma ya faɗi karatun alkur'ani ya faɗa abinda Allah bai faɗi ba nan da ya ji ya gaji addinin Allah mai sauƙi ne inna dina yusrun kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam kuma anan za mu gane babu wani abin da Allah madaukaki ya shar'anta a cikin musulunci wallahi sai ka same shi da sauki dauki wannan salloli guda biyar da muke yi a yini ka duba ka ga yadda Allah madaukaki ya tsara lokutan sallah da asuba da kayan sallah kana nan kana nan kana ta shagalgalin sai azhar kana nan kana shigalgalinka sai la'asar kana nan kana shigalgalinka sai magarba sai isha ka duba ka garatar da arda da wani kuma ɗan rako'o'i kaɗan da Allah maɗaukaki ya so sai ce ai tun da sai tun da asuba kun sa fara sallah sai bayan la'asar kuna ta yi sai Allah ya kawo sauki a cikin mai kira suna a cikin sallah kuma ya sanya ta farkonta kankarar zunubai ne tsarki ne na gangan jiki da zuciya arwallah da za ka yi arwallah ka yi ta shi ma sai lokaci guda biyar bal ma bai ya kai wa idan arwallah ka ba ta kare ba in muka ɗauki zakka duba zakka allah bai farlanta ba zakka kowane lokaci sai shekara in ta dukiya ce in ta kayan noma lokacin da aka yi girbi aka gyara kaya ita ma zakar ba a cikin kowace dukiya ba sai aka wadda gudda wata dukiya daban aka ce wannan a cikin su ne ake da gudda zakka a cikin wadda aka hudda ma in ta kudi ce rubul ushur kashi daya a cikin kashi 40 kudu ba ka gani wannan Allah ba ka shi ka hudda daya cikin 40 ka bada da Allah ya so inda za ka mallaki jirgin sama na ƙarshe kira wanda naka ne na hawa babu zaka a cikin shi ko miliyar nawa yake haka motarka haka motarka haka dokinka haka shakkinka haka bayan duka wannan babu zaka ga ba in ba sauki bane zai bai zai kawo ba haka azumi na ramadan a shekara wata guda ne tak wata goma sha biyu ɗaya ne za ka yi azumi na farko shi ma kuma yini ba kwana da yini ba da Allah madaukaki ya so zai ce ai tun da asuba sai asuba amma sai aka kawo sauki to haka dauki dukkan sauran al'amari na hajji shi ma Allah bai farlanta shi akan kowa ba sai wanda yake da hali da lafiya kuma shi ma su daya a shekara yake farli akan sauran lafiya duk abin da ka dauka na addini to iya da sauki shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka Allah yake cewa ma ja'ala Allah fi din min haraj nam قال المؤلف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أنصب من حديث لك عائشة رضي الله تقال ثبتها غريتا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah wanda tsira da amince Allah su kara tabbata gare shi ce idan na'asa ahadukum wa huwa yusalli idan dayan ku yayi kyankyadi iya cikin sallah falyarqut to ya kwanta ya yanki wannan sallar shi kwanta hatta ya zahaba anhu an-nawm har wannan barci ya huta daga idan shi zaman to ya warware فإن أحدكم إذا صلى وهو نائس domin ɗayanku idan iya sallah iya gyangyaɗi la yadiri la'allahu ya zahab ya stagfir فيصب نفسه mai waye ta yi iya neman gafara iya neman Allah ya gafarta mai ya zaki kanshi ko ya la'anci kanshi domin mai gaggadi bai san abin da yake ba zaran kana nafila kana ibada ta shi ka gaji gangadi iyawar takka to bari kwanta ka huta har lokacin da kwalluwa ta huta sai ka tashi ka ci gaba sama zala sallallahu alaihi wasallam yake cewa wali jismika alayka haqq jikinka ma iya da yanci ina turawa masu neman yanci yan adam ga addini wanda da kai karan kanka jikinka iya da haƙƙi a kanka barantana waninka kai ka mallake shi amma iya da haƙƙi a kanka wan abdullahi wan abi abdullahi jabir bin samura an samu wannan hadisi daga abu abdullahi jabir dan samura wanda da Allah ta ƙara tabbata a gare su kala yace كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكان صلاته قصدا وخطبته قصدا وانا جابر رضي الله عنه يا بيان صلوا لما زال صلى الله عليه وسلم نفر الله قال نا كسنتي ina sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salloli sallar shi sai ta kasance gulgudu daidai wa daidai wa khutbatuhu qasdan ita ma khutba shi daidai wa daida ce qawluhu qasdan fada shi da yace qasdan kinna ai baina qul wal qisar tsakanin tsawo da gajarta daidai wa daida khairul umur awsatuha ina ga muna yi tsayawa akan wannan hadisi na Jabir abinda muka hore daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah gafarta mana rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk